الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيومنا رانا الصبر شابيو قوتر ربيع الآخر هجرة 1447 شيء قبل كراتونا الفقه a littafin matnul akhdari yi a shafi na cikin fasali na sahau ko an shiga bayani akan sahau abubuwan da suke gyara sallah idan ta samu matsala za mu tashi ina ganin wa kallama sahiyan ko? to mala ya ce wa man takallama sahiyan wanda yana sallah sai ya yi magana da rakkanuwa eh kaga cewa sahiyan ya kore ganganci ya kore jahilci ya kore inda ya zan dole ya yi magana kamar yana sallah ya gama kahu zai faɗa rijiya to nan wajibi ne ya yi magana eh kuma magana ta bata mai sallah dole ya lalata sallan ya je ya tsamo rayuwa in ya ce a shi bauta yake yi ya fada rijiya ya mutu zai biya diya ba zai laɓe cewa to ai ai bautan Allah nake ni da ke ganawa da Allah a gani to ka gani to a irin masu sukan a shehu abubakar gumi da yake cewa ai siyasa ta fi sallah kaza kaza kaza kaza to a nan sai a ce ran makahu ya fi sallah ai don abin ɗaya ne ai don abin ɗaya ne ai a na bambanci gare su ba rashin fahimta ne da rashin karatu to wannan kuma malamai suka ce sahiyan ɗin nan to kuma magana ɗin da aka ce ta kallama to kada maganar ta yi yawa mana ya zamo kalaman ne ya siran to shine in ya yi shi a babin sahu sajada ba da salami amma in maganar ya yi yawa to koda da raukanuwa ne sallan ta ɓaci sujudu sahawai ba ta ɗora ta sai dai ya sake sabuwa haka in ya yi magana da gangan sallah ta ɓaci haka in yayi magana bisa jahilci shi bai san cewa in ana sallah ba a magana ba sai yayi magana sallah ta ɓaci inda kawai zai sujudu sahawi magana ta zamo kaɗan sannan kuma yayi magana da raukanuwa to nan ne an ka yadda yayi sujudu sahawi ba da salabe kenan to sai an kiyaye da wannan wa man sallama wanda ya sallame sallah mai raka a taini daga raka'o'i guda biyu shi ma sahiyan da raukanuwa sajada ba da salami da shi ma zai yi sujuda ba da salami bayan sallamewa ma'ana abin nufi bayan ya kawo cikon raka'o'in ko ba wai ana nufin da ya sallame daga raka'a biyu kawai nan take ya yi sujuda sahawi ba a'a sai ya kawo abin da ya rage na sallah din wato a nan yana magana in ya zan sallah ɗin ba mai raka a biyu ba ce ba juma'a ba ce ba asuba ba ce an gane yawwa to kaga tun da raka'o'insu sun haura biyu su sauran rugowar sallolin wanda ba ainihin asuba ba da juma'a to dole sai ya tashi ya kawo ciku bayan ya cika abin da ya rage to shine sai ya yi sujudu sahawi sai ya badiya saboda wannan sallama a babin ƙari take abin da ya ƙari ne to haka kuma cewa raka'atai ne ba wai ya taƙaita iya raka'a biyu ba raka'a ɗaya ma wanda ya sallame daga raka'a ɗaya to shi ma sai ya tashi ya kawo cikon raka'o'i sai ya kawo cikon raka'o'i ya yi badiya haka wanda ya sallame ga raka'a uku in sallan mai raka'o'i hudu ce kama a zahar la'asar sallan isha to kaga tunda akwai ragowar raka'a ɗaya to sai ya tashi ya kawo wannan raka'a ɗin sannan sai ya yi mi sai ya yi ba'adiyya ko to kenan kenan cewar da yawa man sallama min raka'a taini ya ambaci raka'a taini ne saboda shi ya yawan zama galibi saboda wuri ne na zaman tahiya to galiban su tari mutane sukan manta sai su ɗauka tahiyan ƙarshe ne sai su sallame to shi yasa kawai ya ambaci raka'a taini amma raka'a ɗaya raka'a uku ga sallah mai raka'a hudu duk sun shiga sannan ya fitar da sallah asuba dama ita raka'a biyu ne ya fitar da sallan juma'a dama ita ma raka'a biyu ne su dama biyu ake yi a sallame ko to kaga ba su yake magana ba kenan wa man da wanda ya ƙara fi salati a cikin sallah raka'atan ya ƙara raka'a ɗaya aw raka'a ta ne ko raka'o'i guda biyu sajada ba'da salami to sai yayi sujuda bayan sallama eh idan mutum ya zo raka a hudu sai ya biyar ko raka a biyu sai ya yi uku ko raka a uku sai ya yi hudu kamar magarib to zai yi ba'adiyya sakamakon wannan raka'an da me da ya ƙara ko kuma sallah mai raka'a uku ko hudu sai ya ƙara raka'a biyu kamar magariba sai ya raka'a biyar ko kuma sallan azahar lal'asar da isha sai ya raka'o'i shida to shi ma zai mi shi ma zai yi ba'adiyya ko eh to haka in ya ƙara uku raka'a uku ga mai raka'a hudu kama an zahar la'asar isha sai ya ƙara raka'a uku ya yi raka'a bakwai kenan ko to duk ba'adiyya zai yi sallan ba ta ɓace ba saboda raka'o'in ba su kai adadin raka'o'in sallan ba eh to haka ita magariba ita ba in ya ƙara biyu sai ya biyar ko to shi ma sai ya mi sai ba adiya ko yauwa to mai raka'a biyu shine zai yi magana a kanta wa man zada fi salati mislaha batalat wanda ya ƙara adadin raka'o'in sallah to sallar ta ɓaci sallan ta ɓaci a zahar sai ya raka'a takwas to nan ba ta gyaruwa sai dai ne sai sabuwa ko ko mai raka'a uku sai ya yi shida kamar magariba shi ma sallan me ko mai raka'a biyu sai ya yi hudu kama asuba ko sallan juma'a ita mami to wannan ɗaya ne daga cikin ƙauluka daga malamai amma alkharashi ya faɗi wata magana ya ce ita asuba da magariba da isha'i to su ma abin da yake daidai sai in ya zan abin da an ka ƙara raka a hudu ne to sannan ne za a ce sallan ta ɓaci kamar magariba sai ya yi raka a bakwai a babin mantuwa to nan ne za a ce magaribar ta ɓaci kaman asuba sai ya raka a shida ko sallan juma'a ita ma ya raka a shida mana ya ƙara raka a hudu hudu kenan to nan ne za a ce sun ɓaci ya ce saboda asali asali kowace sallah ta farilla raka a hudu ne magariba an takaita ta ne suka dawo uku sallan asuba raka a hudu ne suka dawo biyu sallan juma'a asali raka'a hudu ne na sallan azhar sai aka rage suka dawo biyu ya ce to su maɗin sai ya zan in abin da ya ƙara da kowace sallah ya kai raka'a hudu sannan ne za a ce sallan ta lalace da magariba ɗin da asuba ɗin da sallan juma'a ɗin shi al-kharrashi yana da sharhi ga al-mukhtasar to shi ya kawo wannan magana kuma ya karfafi wannan zancen kenan ce wadda aka yi magariba in an ƙara raka a uku ta ɓaci shi a wurinsa ba haka ba ne sallah su bayan an ƙara raka a biyu suka zama hudu ta ɓaci ko sallan juma'a an ƙara biyu sun zama hudu ta ɓaci to shi ya ce ba haka ba ne saboda asalin su raka a hudu hudu ne na'am eh kamar yadda azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu isha hudu raka'a hudu to haka ya faɗa dai eh, kuma ƙauli ne da yawa daga cikin malaman malikiya sun suna ambatarsa wa man shakka wanda ya shakka fi kamali salati akan cewa sallarsa ta cika to a tabi ma shakka fihi wannan abin da yake shakkan bai yi ba to ya zo da shi a shi kenan ba Mm.
eh ya yi sallah ya gama sai yake tunanin kai arkawar innan ba su cika ba kila saura raka a ɗaya ko raka a biyu eh to ya kawo wannan abin da yake tunanin shi ya rage an gane don ya yi shi Ah. To wannan shi ne, an gani? Sai ce to wa shakku, kaga shi kwankwanto? Tunda yanzu ai yayi maganar shakka ko? Sai ce fin nukusani a babin ragi. mai sallah yana shakkan ya rage ko bai rage ba to hukuncinsa ka ta haƙoƙihi kamar hukuncin inda yake da tabbacin ya rage Mm.
duk hukuncinsu ɗaya eh nan yana da tabbacin cewa sallan bata cika ba Mm.
saura raka'a kaza to dole ya yi ya cika to daidai yake da kuma shi ma in shakka yake yi na'am anya ta cika ko bata cika ba Mm.
shi ma dole me
ya cika dole ya cika to shi yasa yayi waccan magana a baya shi yasa yayi magana a baya ko Mm.
to dama malamai sun faɗa sun sha faɗa cewa haloli da ke sa a yi ita ƙabliya don ta ɗan fi yawa to hali bakwai ne a gani Mm.
ba wai abinda in an bar su a yi ƙabliya ba a hali da yanayi da wurare eh bakwai ne ita kuma ba adiya ita ke da biyu bakwai ga biyu kaga tara kenan to duk sanda aka ce ka yi ƙabliya ko ka yi ba'adiyya to ba zai fita daga cikin waɗannan ahwal guda tara ba na ƙabliya suka ce ko dai ya zamo na ƙasun muhaƙaƙun ko na ƙasun mashkukun ko na ƙasun wa ziyadatun muhaƙaƙa ne ko naƙasun wa ziyadatun mashkuka ne ko ta haƙaƙan naƙasa wa shakkafin ziyadati ko ta haƙaƙa ziyadata wa shakkafin nukusa ne ko ta haƙaƙa sahawa laye da ri'a za da am na ƙasa to duk waɗannan wurare guda bakwai zai yi mai abu ya sajada kabla salami
bayan a tare ma shakka
duka zai yi na'am Eh. Naƙasun muhaƙaƙun shi ne inda yake da tabbacin ya rage wani abu. To, sajada ba da salami, ƙabla salami in ya kawo wannan abu.
na'am Hakan naƙasun mashkukun, shakka yake yi, ya tauye wani abu, to ya kawo shi sai ya yi mi, abu salam sai ya yi ƙabliya ko?
Mm.
Eh, To, haka naƙasun wa ziyadatun su biyu suka haɗu, kuma muhaƙaƙa ne, yana da tabbacin ya yi rage, yana da tabbacin ya yi tare to shi ma ya yi mi kabliya sai ya kabliya ko yawwa to haka naqasun wa ziyadatun mashkuka ne Mm.
eh yana shakka ya ƙara kuma yana shakka ya rage to shi ma abu salam yawwa ya tashi ya kawo wannan abin sai ya yi mi kabliya sai ya kabliya wuri nawa kenan na hudu
Mm. to shakka fin nuqusa ta haqqaqan naqasa wa shakka fi- eh, fin nuqsani wa shakka fi ziyadati afwan ta haƙaƙan nuqsana wa shakka fi ziyadati an gane yana da tabbacin ya rage amma yana shakka ya yi ƙari to shi ma nan قبل ƙabliya zai yi to haka shi ma ta haƙaƙa ziyadata wa shakka fin nuqsani yana da tabbacin ya yi ƙari amma yana shakka ya rage to shi ma sajada قبل السلام nawa kenan قلنا شدة to sai na bakwai shi ne ta haƙaƙa sahawa yana da tabbacin ya samu sahau amma laye da ri'aza da amna ƙasa amma bai sani ba wanne ne ya faru ƙari ko rage to shi ma قبلية sai ya ƙabliya to duk sanda ka ji an ce ƙabliya waɗannan wurare guda bakwai babu na takwas to ba'adiyya biyu gare ta ziyadatun muhaqqaqatun wa ziyadatun mashkukatun duk sanda ka ji an ce ai ba'adiyya wurin wurin nan biyu ne ko dai ana da tabbacin an ƙara ko ana da tabbacin me an rage an gane? Ah. to shi ne sai a yi mi sai a yi ba'adiyya to in ka hada da waɗancan bakwai nawa kenan Tara. to su ne a hawal guda tara da ake yin sujudu sahwi a cikinsu Mm. to shi yasa ya ambaci wani sashi daga ciki a nan والشك في النقصان كتحققه فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها أغني domin duk wanda ya samu shakka akan wata raka'a da bai yi ba ko ya samu shakka akan sujuda bai yi ba to a tabiha sai ya zo da wannan abun da yake mi yake shakka amma wannan ana nufin in yana kusa ga inda ya sallah bai riga ma ya tashi ba an gane wasu jada ba da salami sai ya sujuda bayan sallama wa in shakka fi salami nan kuma shakka yake yi ya sallame ko bai sallame ba amma yana da tabbacin sallah ta cika amma abin da yake shakka shi wai ya sallame to sallama sai ya ce assalamu alaikum ba shi kenan ba wa rahmatullah Hmm? amma fa in kana ƙariban in yana nan kusa eh bai riga ya juya ma ya bar masallaci ba ko kuma ya juya ɗin amma ya shiga wasu abubuwa ko da yana masallaci to wannan sallah na iya lalacewa Mm. wala sujuda alaihi kuma a irin nan ba a cewa yayi sujuda an gani? Mm. ba za a ce to ai ah, sai ya yi wani abu na sujuda ba matukar dai shakkan nasa bai ja lokaci ba ba daga baya ba ne wa in tsala to in kuma lokacin ya riga ya yi tsayi kila ya bar masallaci ko? ko kuma a ya juya ma har ya dan kwanta a masallaci ya dan fara hutawa yana dubi duben waya to batalat salatuhu a irin nan za a ce sallarsa ta lalace Mm. wal muwaswisu to mai rashin lafiyan wasawasi don asalin shi wasawasi daga shaidan ne Eh, shi yake sabbaba ma bawa shi to in ya ka- nau'i ne na ciwo na ciwon zuciya to sai shari'a ta yi wa mutane rangwame waɗanda suka kamu da wannan cuta don ba abu ne wanda za a iya kawar da shi kai tsaye ba Mm. to shi ne ya turukul wasu wasata min kalbihi to tun da ciwo ne kawai sai ya yi watsi da abin da ke yi masa wasawasi a zuciya ne shi koyaushe sai ya yi wasawasi duk sanda ya sallame sallah sai ya dinga wasu an ya wai sallan nan ta cika in dai abin ya zama mai rashin lafiya ba wai can can can ne yake faruwa ba to ya yi watsi da shi ya kyale shi kawai ya ɗauka mi kawai sallarsa ta cika ya tashi ya tafiyarsa tunda abin ya riga ya zama masa ɗabi'a eh da yanzu in mun ka ce a duk sanda abin nan ya faru ai sai ya yi sujudu na sahau to ya zan kenan kullun cikin sujudu sahau yake kullun cikin sujudu sahau yake to sai shari'a ta ce nan an ɗora masa aiki to kuma dama cikin manufofin shari'a shine sauwaƙa ma mutane ba wai a kawo musu abin da zai tsana zai zama tsanani gare su ba wala ya ati bi ma shakka fihi ba sai ya zo da abin da yake shakka a cikin wannan wasawasin nasa ba kawai yayi watsi da shi eh yayi kamar ma abin bai faru ba ko yayi kama abin bai faru ba amma walakin sai dai kawai abin da aka ɗora masa ya sujudu ba da salami zai yi sujuda bayan sallama ma'ana kenan kawo wannan abin shine an ka hana an ka ce ba zai yi ba afuwan aka ɗauke masa amma kuma zai yi sujuda ta sahau saboda ya zamo ɗo- ɗori akan naƙasun da sallarsa ta samu to shine iya abin da zai yi amma ba za a ce sai ya kawo wannan abin ba kuma ya yi ta sujudu sahu sai ya zama kullum cikin gyaran sallah yake Mm, kuma zai iya yiwa ma sallan ta cika kama kaga ita sujudu sahu abu ne wanda yake yana dan da sauki gare shi Mm, to wannan ita zai yi so kaga sahawun ne ba zai kawo wannan abun ba amma zai yi sujudu sahawi shine abin da muke nufi a ɗazu sawa'un daidai ne shakka fi ziyadatin ya yi shakka ne kan ya yi ƙari aunu kusanin ko ya yi shakka ne cewa ya rage wani abu duk dai mi zai yi badiya zai yi Mm. to me yasa an karin jayar da ya badiya Mm? me yasa ba a ce ya yi ƙabliya ba kuma an ce shakkan koda a na- a naƙasu ne Ko- eh? saboda galiban galiban mafi yawa irin waɗannan zaka ga sallar su ta riga ta cika so tari a gani mafi yawa inda za a tsaya zai tsaya ya tunani za a isko sallar ta sama ta cika Mm. To wa man jahara wanda ya bayyana fil kunuti ga alkunuti wadda aka yi bayanin ta a baya ba an ce a yi ta asirce ba to shi sai ya yi ta a bayyane to fala sujuda alaihi babu sujudu sahawi a kansa babu sujudu sahwi a kansa amma dai ya abin nan walakin nahu yukrahu amduhu sai dai inda gangan ne yayi an karhanta in kuma ba da gangan bane manta ya babu komai to an dai bayani akan matsayin alqunut ba sai an sake ba a baya sai an sake ba an yi bayani a baya wa man zada surata wanda ya ƙara wata sura fin raka'ataini ga raka'o'i biyu al-akhirataini na ƙarshe tunda an ce za a yi musu fatiha fatiha ko raka'o'i biyu na ƙarshe a sallan azahar ko la'asar ko a isha'i za ka yi fatiha kawai to amma mutum sai ya ƙara sura kamar yadda ya yi sura ga na farkon to shi ba fala su juda alai babu mi abu su juda a kansa saboda akwai ƙauli cewa ɗin su ma ane musu fatiha da sura Eh, akwai wannan riwaya ɗin yadda ka yi fatiha da sura a raka'o'in farko to haka su ma na ƙarshe za ka yi fatiha fatiha da sura akwai wannan riwaya to saboda alkhuruju min alkhilaf to shi yasa sai malamai suka ce babu komai ba a ce in kayi ɗin za ka yi ba adiya ba saboda mi akwai waɗanda suka yi wannan fatawa to kaga in aka ce sai ka yi ba'adiyya to su kuma ka saba musu to sai aka yi abin da ake kira alkhuruju min alkhilaf aka kawo maka abin da zai fitar da kai daga wannan daga wannan sabanin ko to nan za mu tsaya insha Allah wani sati sai a tashi wa man sami a zikira muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama نعم ba tambaya kenan Allah haka ai kana lalata littafi rubutu wai da kake yi da ka nemi abin nan littafin rubutu zai fi kada wata rana ilimi ya yi rauni wani ya ɗauka sai ya ɗauka rubutun naka ma yana cikin maganan mai littafi za ya samu in ilimi ya yi abin nan ya ƙara rauni akan raunin da ake ciki Eh, to amma an ka nemi wani littafi daban kaga sai mutum yana ɗan tattara ma'aluma nasa Eh, tunda jahilcin ta yaduwa ne yake ta ta yi wani in ya zo zai buga littafin to da abin da ka rubuta sai a shigar da shi cewa aidan na mai halari ne Eh, sai ce to gashi ya gani rubuce Eh, to abubuwa sai an yi a hankali to dama irin wannan asali za ka nemi littafi ne in ya cika ka sai sabo in ya cika ka sai sabo to sai ka ga haka magabata shi ake kira ai alkurrasa mun yi bayanin shi cikin ta'alimi ai ko ba ai ba wanda za ka dinga taƙayyidul fawaid in ka ji wata fa'ida wadda ba za ka iya riƙewa ba eh to ita ake kira kurrasatul ilmi Mm, ita malamai ke kira kurrasa Mm. kuma ita an fi da sun koyo shi tana tare da kai Eh, saboda ko kana kasuwa ne fa'idar ta faɗo ma sai ka rubuta ko kuma kana buƙatar ka yi muraja'a sai koyaushe tana tare da kai ita to an yi bayanin ta a cikin ta'alimul muta'allim Mm, amma asali littafin da kake karatu to ba a ko alama ba a yi Mm, na zane ko wani abu da sauransu in dai ba wai kuskuren rubutu aka samu ko wasali ba na gyara wannan ba komai Eh, duk an yi wannan bayanan a ta'alimi ya yi wato ba ku mutaban abubuwa ba eh ko kuma 'yan bacci ne da daddare ba da 'yan bacci ne da daddare kenan a to akwai gyare-gyare kenan to ai haka ai ilimi sai ya taɓarɓare ai ya za abin da ka sani ma kana mantawa ko ka yi zuhuli ko sahawa a kansa to ai da wata rana kenan zai abin nan Mm, kamata ya yi duk abin da ka sani to in son samu ne in bukatarsa ta zo sai ka sai ka tuna yauwa to haka ake so eh sai dai ɗan abin da ba a rasa ba shi ma ba ko yaushe ba da za ka ɗan zo kawo wani abu sai ka ɗan manta wannan zai iya faruwa ga ɗabi'a ɗan adam amma kai ya zama al'ada kuma kar ya zama ko yaushe Eh, sai can can can can ba a rasa ba kila za ka buƙaci to ai bari in koma cikin al'adari kaza da aka faɗa ko alfara'idul dalila a in duba Eh, to babban abin da yake haifar da wannan in ya zamo himma ɗin ba a tara ta a ilimi gaba ɗaya ba Eh, an yi tashtitinta an raba ta rabi-rabi ko wata sashen ilimi wata sashen kasuwa wata sashen aure wata sashen kaza wata sashen kaza to shi ke sa ko da fa'idan za ta zo in himma ɗin ba ta a ilimi to ba za ta tsaya a ƙwaƙwalwa ba sai ta bi iska to haka za a yi ta haƙuri duk matsalolin da muke gani muke ciki su ma magabata da suka yi rubutu nasu matsalolin ma sun fi namu Eh, don su duk abubuwan nan da suka sawwake ilimi su babu su a zamaninsu babu to kai kuma alhamdulillah duk littafin da kake so ma za ka iya zuwa ma ka sa kuɗi ka saya usula sai dai a karɓa haya kwana uku sati ɗaya sai a maida wa mai littafi ko kuma a je a kwafe littafin da hannu Eh, saboda ƙarancin littattafan a kasuwa da kuma talauci Eh, babu zarafin da za a iya sayan littafi to mu yanzu alhamdulillah littafi ko dubu ɗari yake za ka iya sayan shi dubu ɗari biyu duk ba matsala za ka iya dubara ka sayi a hankali a hankali koya Eh, littafin dubu ɗari ai ba wani abu ba ne ba wani abu ba ne Eh, so muna yi wa ilimi rowa ne ni na san an shekarun da duk sati sai na sai littafi mallai na waɗannan shekaru duk juma'a sai na je kasuwa na sai littafi kowane iri ne gwargwaron kuɗi na gwargwaron gwargwaron abin da zan sai wallahi to kuma na ga amfanin wannan abu saboda akwai waɗanda ni sai yanzu ɗin ma babu su kwata-kwata yanzu a kasuwan sun ɓace Eh, sannan na ga fa'idodin da ban gani a wasunsu ba to na ga amfanin tunda yanzu ban iya cewa duk sati in sai littafi ba zan iya ba to amma na wa'annan shekarun ƙa'ida ne duk ranar juma'a Eh, kowane iri ne a aini ban ma zuwa neman littafi Eh, kawai da na je ko ni buga waya wani a akwai an ka faɗa min cewa ɗaya zan shi ni ba na zaɓe ai littafi ba a zaɓin littafi da ka je kawai in ka gana bar littafi to ɗaba an ba ta yi min ba Mm, kowane kawai tattarawa ake yi Eh, yawwa Eh, bale ma yana ma da amfani ai ni ban sayi littafi ban karanta shi ba bai yiwa Eh, littafi ko mujalladi nawa ne na sai shi to sai na ga baya gare sannan ya aji eh shine shine ka'ida ai a to in na mutu ba karanta ba fa eh eh to ga ai wannan shirme ne sai littafi kuma ya aje to waza wa aja ai ba amfana ba kenan eh ai zan karanta in ga fa'idodin da ke ciki sai in karu nima sai in aje in ma yana buƙatar ma maimaici kaga sai a yi ta maimaitawa to haka ake to da yake lokacin littattafai suna dan da dan sauki ba kamar yanzu ba Mm. dubu biyar dubu uku duk za su saya ma littafi babba haka to yanzu kuma kaga abubuwan ba haka ba ne yanzu gaskiya sai an shirya na'am yanzu sai dai da kaɗan kaɗan koren zuwa kana ta ba da
a dashi za ka dinga yi kana iya duk wata Mm, sai ka dan ware wani abu ko ka samu wata biyar haka haka kudin sun taru kila sun kai kamar dubu hamsin ko ɗari haka sai ka je ka ansu ai wajibi ne ɗalibin ilimi ya zan yana wa littafi a dashi dole ne ma ba wai ba wai musahabi a to ba ba littafi da mi za ka yi karatu su malamai halan da mi suka yi rubutun da suka yi a to ka gani to haka kai ma ai Eh, haka haka kai ma to haka za a daure a yi ta haƙuri da yadda an ka samu rayuwa tunda dai ana rayuwa to ko ba a samu abin da ake so ba dai a ɗanyi abin da ake iyawa kad dai a ce ba a yi gaba ɗaya
Assalamu alaikum.
alaikum salam Wannan game da karatun da aka yi muna neman ƙarin bayani game da bambancin shakka da kuma wasu wasi. shi ne shakka an ce biyar da ta kasance zai yi kabliya Mm.
kuma mai wasuwasi an ce zai bar wasuwasin kwata-kwata ko wasuwasin rage ko wasuwasin ƙari sannan kuma ya wa'adiya to yaushe ne za a ce mai sallah ya shakka sannan yaushe ne za a ce mai sallah ya wasuwasi to ai shakkan shine wasawasi amma iza ka sura Mm. shakkan in yayi yawa ya zan yana yawan aukuwa Mm.
to shi ake kira wasawasi na'am Mm. in bai yawa ba kuma yana nan shakkarsa na'am
to can da aka ce yayi abin nan to kaga bai yawa ba kenan Mm.
shi yasa ba a bashi hukuncin wasawasi ba ba a ɗauka cewa ya rashin lahiya ba ne Mm.
to shi kuma wasawasin kwankwancin ya riga ya yi yawa Na'am.
ya zan abin da bai kamata a yi masa wasawasi ba duk yana yi to akwai irin masu wannan rashin lafiya ne Mm.
Eh, duk sanda za su yi ibada sai su kamar ba su yi kaza ba ko sun bar kaza to in abin ya yi yawa ya yi yawa to sai a kira shi wasawasi shi ne bambanci kawai so subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah